بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاقيمن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول ذلك فقلت له قلت نعم قد قلته لأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال ولأن أكون قبلت ولأن أكون نعم ولأن أكون نعم ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول ثلاثة الأيام نعم ثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نعم
hadisi daga baban Muhammad shine Abdullahi dan Amr dan As Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Amr ibn al-As Abdullahi dan Amr ibn al-As yace ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an baiwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama labari wato wani ya yi tattaki ya tar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bai wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu cewar labarin anni a ƙulu haƙiƙa ni ina cewa wallahi la'asuman nan nahar a ce na rantse da allah lalle ne wallahi zan dinga azumcewa dukkan yini na kowace rana zan dinga azumce ta in ban da ranakun da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani a azumce su shine ranar sallah karama da kuma ranar sallah babba wala aqumannan layl wallahi lalle ne zan dinga kwana ina sallah cikin dare kowane dare zan dinga yin qiyamul layli tun daga bayan sallar isha'i har ya zuwa alfijir ya keto ma'ishtu matuƙar rayuwata wannan zai zamanto shine halina kowane dare zan kwana ina ibada hakanan kuma zan wuni ina ibada zan zamanto daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta su da waɗannan ibadodin guda biyu azumi wanda dukkan wanda zai yi azumi na nafila guda ɗaya tar to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya waɗansu manya-manyan gwalalo guda uku tsakankanin shi da jahannam kamar yadda ya tabbata a cikin sunna to ya ce lalle ne zan dinga azumcewa yini na ga baki daya kuma ƙiyamun layil kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi na abu umama wato ita ce da abu salihina bablana ita ce al'adar wato mutanen kirki waɗanda suka gabace mu kuma ƙiyamun layli qurbatun ila rabbikum tana sanya bawa ya samu kusanci zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma wa mukaffiratul lisayyi'at qiyamul layl tana sawa a kankare wa bawa kusakuran ayyuka da yake aikatawa to wannan yace zai dinga yin qiyamul layli a kowane dare tun daga wato bayan sallar ishaya har ya zuwa ketowar alfijir ba tare da ya kwanta ya huta ba sannan kuma zai dinga yin azumi a kowace rana shikenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tallazi ta ƙulu zalik ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya ce wa abdullahi bin amur bin al'as da suka haɗu da shi ya ce yanzu malam abdullahi kai ne ka ɗauka wa kanka wannan ibadar mai girma kai ne kake faɗar haka har kake rantsuwar cewa za ka dinga yin azumi a kowace rana za ka dinga kwana kana ƙiyamun laili faƙultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulallah sai na ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato haƙiƙa na faɗi wannan maganar yanda aka gaya maka ba wani harafi ɗaya da aka ƙara a ciki duk abin da aka faɗa maka nan ƙwarai-ƙwarai na faɗa ko shakka babu ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulallah babana da mahaifiyata fansarka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa innaka la tastati'u dhalik ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to haƙiƙa kai malam abdullahi wannan abin da ka lafta wa kanka za ka yi shi ba za ka iya yi ba saboda ta yaro kyau take ba ta ƙarko shi yana gani yana jin ƙarfi a jikin shi a yanzu ɗan bana bakwai ne zai iya yin wannan ibadar to shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba yau ɗin ba ba gobe ba yake biya mishi shekaru masu zauwa na gaba idan aka manyanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wannan ibadar da ka kwasa ta hi ƙarhinka addini na musulunci ba wanda yake tsananta mai face sai addini ya ci nasara akan shi ko inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu wannan yana ga mun karanta shi yace fasum wa afdir yace malam abdullahi abinda nake so da kai fasum wato kai azumi a waɗansu kwanaki wa afdir ka ajje azumi a waɗansu kwanaki ya zamanto waɗansu kwanaki kana azumi waɗansu kwanaki kana shan ruwa wato wannan kuma shine zai tabbatar maka faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ga Hanzalatu ibn Rabi ibn Rabi'i al-Usaydi wanda mun karanta hadithin shi a jiya wanda a yau ne da ya kamata mu karanta shi wanda yace da shi walakin ya Hanzalatu sa'atan fa sa'atan wato wani lokacin a ganka kana aiki na lahira ɗari bisa ɗari wani lokacin kuma a ganka bai na zalika ƙawama. Wannan waƙun ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa Malam Abdullahi ya ce, Malam Abdullahi abinda nake so da kai, wannan ka yi barci a wani kaso na dare, waƙun ka tashi ka yi ƙiyamun lele a wani kaso na dare. Kadda ka ɗauki darenka ga baki ɗaya ya zamanto barci za ka yi duka kuma kada ka ɗauke shi ya zamanto ibada za ka yi duka a ciki tun daga farkon shi har ya zuwa ƙarshe ba za ka kwanta ka huta ba wato saboda barci mutum ya kwanta ya huta ma wata ibadar ce saboda sai an kwanta an huta za a samu ƙarfin yin wata ibadar manzo Allah ya ce wa sun mina shahari salasata ayyamin wa sun salasata ayyamin ka dinga azumtar kwanaki guda uku mina shahari a cikin kowane wata a kowane wata ka yi azumi guda uku idan so samu ne ka azumci al'ayyamul biyu wato sha uku da sha hudu da sha biyar da wata ka azumce su fa'in alhassanata bi ashiri amsaliha ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa kyakkyawan aiki da bawa ya aikata to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana riɓanya mai ita ne da goma tamkarta wato dukkan kyakkyawan aiki da bawa ya aikata idan ya aikata aiki guda ɗaya tal na alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rubanya mai shi guda goma to wannan kowane aiki haka ne amma banda azi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kullu amali bin adama lahu illa siyam wa fi riwayatin alhasanatu bi ashri amsalha illa siyam fa ana ajzila fa innahu li wa ana ajzila fa ana ajizi bihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce dukkan aikin da dan adam zai aikata nashi ne in banda azumi a cikin wata ruwaya ta sahihaini manzon Allah ya ce alhasanatu bi ashri amsalha wato kyakkyawa da bawa zai aikata za a bashi ladan goma tamkarta in banda azumi fa innahu li wa ana ajizi bihi azumi na wane kuma ni ne kadai na san abin da zan saka ta da shi wato ba wanda ya san adadin abin da za a baiwa mai azumi da mai azumi da mai haƙuri wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗai ya san wato sakamakonsu wanda zai ba su inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin wa dhalika mithlu siyamid dahar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan kuma wato mutum ya dinga azumtar kwanaki guda uku a cikin kowane wata wato kwata mukacin azumcewa zamanin shi ne ga baki da saboda kowane wata idan ya azumi guda uku za a ba shi lada na ya azumce kwana talatin ɗin kenan kowane wata idan ya yi azumi uku lada talatin zai zamanto ya yi azumi talatin talatin sau goma sha ɗaya kuma ga ramadana ya shigo قلت إني أطيق أفضل من ذلك عبد الله دان عمرو بن العاص yace ya rasulullahi azumi uku uku a cikin kowane wata ai wannan aiki ne na yara inni utiqu afdala min zalika ni ina da ikon da zan yi sama da azumi uku a kowane wata eh na masu raguwar himma ne amma azumi uku kamar mu wanda muka kwashi abin nan ai uku ya mu kada qala fasum yawman wa afdir yawmayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce to malam Abdullahi naji yanzu ka dinga azumtar kwana daya sai ka ajiye azumi kwana biyu wato a kowane wata ka yi azumi goma ka sha azumi ashirin ka yi azumi goma ka ajiye azumi ashirin kenan fasum yauman wa afdir yauman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Qatada wanda yana cikin sayo Muslim ya ce laita annallaha qawwana lidhalik ya ce ina ma dai a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon irin yin wannan azumi a kowane wata a ce mu yi azumi goma goma kowane wata mu yi azumi goma mu aje kwana ashirin ya ce wadutu anni umwiqutu lidhalik ya ce na yi mangarin ina ma dai a ce na sami ikon yin azumi goma a cikin kowane wata shine sum yawman wa afdir yawmaini kamar yadda umar dan khattab ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shikenan faqala qultu sai nace fa inni udiqu afdala min dhalik ya rasulullahi zan iya yin azumi sama da yanda ka faɗa din na azumi goma ya mun kaɗan a kowane wata qala fasum yawman wa afdir yawman فذلك صيام داوود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام ما يكي صلى الله عليه وسلم يتي دشي تو فصم يوما كي أذمي يني غدا وأفطر يوما كأجي أذمي يني غدا كي أذمي يو كأجي غوبي كي أذمي جيبي كأجي غاتا فذلك صيام داوود عليه السلام wato fadhalika siyamu nabiyillahi Dawud wannan shine azumi na annabin Allah annabi Dawud alaihi salatu wassalam annabi Dawud alaihi salatu wassalam wato ibadar shi shine yau ya azumi gobe ya ajiye azumi jibi ya azumi gata ya ajiye azumi wannan ita ce ibadar shi bangaren azumi ibadar shi bangaren kiyamun laili ita ma ibada ce wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ita ce ta fi soyuwa a wajen Allah kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As din an gane ku wa huwa a'dalu siyam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan azumi na annabi Dawud alaihi salatu wassalamu wato shine azumi wanda yake mafi daidai ga bawan Allah wato saboda wannan azumin zai baka damar wato ka sama wa kanka ƙarfi na ka ci abinci a yau gobe kuma ka sha azumi eh gobe ka yi azumi gobe ka ki cin abinci zai baka damar idan ka fita wajen aiki ba za ka yi kasala ba ba za ka gaji ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai faɗa cewa wala ya firru izalaka wato annabi dawud ba irin waɗanda suke ragwagi bane idan suka haɗu da abokanan adawa su ja da baya da gudu baya ruga da gudu idan ya haɗu da ƙarfin shi a jikin shi baya ruga da gudu to amma idan ya zamanto mutum ya yi ta'azumi ya yi ta'azumi ya shekara guda to idan kuka haɗu da shi za ka ce wannan baban shi ne wanda muka haɗu da shi bara yaron nan wanda muka haɗu da shi bara baban shi ne ya zo shi haka wani ya zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tardo shi madina da ya zo madina suka yi zumunci da shi suka kare sai ya tashi ya koma garinsu to tun da ya koma garinsu yake azumi sai da shekara ta dawo ya zo gurin annabi da ya zo ya zauna a gurin annabi shikenan ya ce a rasula ka gane ne ya ce a abin gane ka ba wane ne sai ce mai aini ne na zo ne lokaci kaza muka yi hira da kai muka yi kaza da kaza ya ce kai ne ya aka yi ka lalata jikinka haka ya ce ai azumi yake kullum kullum tun da ya shirya bar manzo Allah sallama da Allah ya ce to ai ka halaka kanka ka kashe kanka yanzu ka komaɗe ka lalace lokacin komaɗe har ka bai ba to azumi kullum kullum yana buƙatar wato a cin abinci kuma bayan cin abinci kuma zai saka karami an gane ko to shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi ka yi azumi irin na azumi irin na annabi dawud alaihi salatu wassalam wanda kuma shi ne azumi wanda yake mafi daidai wanda za ka dawwama a kan wannan aiki din wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ta al'imamul bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce huwa afdalu siyami wato azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalamu shi ne mafificin azumma ga baki ɗaya daga cikin azumma na taɗawu'i da bawa zai ba wani azumin da ya huce na annabi dawud alaihi salatu wassalam faƙult fa'inni uɗiƙu afdala min zalik abdullahi ɗan amurbin al'asu ya ce ya rasulallahi nifa yadda nake ji na a yanzu zai iya yin sama da hakana zai iya yin sama da wannan azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalik ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani azumi na nafila wanda yake sama da azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalam to wannan malamai sun yi saɓani a kai waɗansu suna ganin cewa duk wani azumi na nafila duk yadda ya zo shi a kaifiyarsa to bai kai na annabi dawud alaihi salatu wassalam ba a daraja saboda haka allah a manzala sulma ya faɗa a habbu siyami ilallahi siyamu dawud wa a habbu salati ilallahi salatu dawud alaihi salatu wassalam hadith yana cikin sahihain to waɗansu na ganin cewa a'a wannan a haƙƙin abdullahi ɗan amurubin al'as ne shine babu wani azumi wanda ya fi daraja a haƙƙinsa shi kama azumin annabi dawud alaihi salatu wassalam saboda abdullahi ɗan amurubin al'as watakila allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwar shi kuma daga ƙarshe ya kasa yin abin da wato ya kwasa wa kan shi sannan shi kuma maganin kala a yi kala a fara an gane ko to sai ya ce da shi ba mafifici sama da wannan wala abdullahi sai abdullahi ya ce wala an akuna qabiltu thalathatal ayyama allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahabbu ilayya min ahli wa mali abdullahi ya ce wallahi lalle da a ce na amshi waɗannan kwanakin guda uku rakkantal wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi min tayinsu a farkon lamari ya ce da ni sun min kulli shaharin talatata ayyamin da na ja bakina na ce to ba damuwa ya rasulallahi da in amshi waɗannan guda uku rakan ɗin tal da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya min tayinsu a farkon lamari a habbu ilayya min ahali wa mali shi ne mafi soyuwa zuwa gare ni waɗannan azumin guda uku su ne mafi soyuwa zuwa gare ni daga iyalina da kuma dukiyata wato kaga wannan abdullahi ɗan amurbin al'as wato allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwar shi to kuma da ya manyanta al'amurra suka shigo da dama ya ga cewa azumin yana tsananta a gare shi kuma ba kullum kullum ba yake irin azumin na annabi dawud shine yake amma duk da haka akwai lokacin da yake ajewa azumi kwanaki da dama ba tare da yayi ba sai ya lissafa kamar yadda zamu gani insha Allah na'am وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل وتقوم, وتقوم الليل نعم.
قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني كبرت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أتكين وترواية الإمام البخاري دا الإمام مسلم manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da Abdullahi ɗan Amur, Alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumun laila shin ba a bani labarin cewa haƙiƙa kai kana azumcewa yininka ba kowace rana kana azumcewa yininka ba wa taqumun laila kuma kana kwana kana sallah cikin dare kana qiyamul laili qultu bala ya rasulullahi nace kwarai ko ya ma'aikin Allah lafiya kalau yanda aka gaya makan dinnan ba ƙari a ciki kuma walam urid bi hadha illa alkhair ba wani abun da nayi nufi ga wannan ibadar da na kwasa face dai aljanna nake kauna nake so in samu qala fala taf'al ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan abin da ka kwasa wa kanka malam abdullahi kada ka yi shi ka ɗauki daidai ƙarfinka sun wa afdir da Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi sun ka yi azumi a waɗansu kwanaki wa afdir ka ajiye azumi a waɗansu kwanaki wa nan wa ƙum ka kwanta ka yi barci a wani kaso na dare wa ƙum ka tashi ka yi ƙiyamun laila a wani kaso na dare sai ya zamanto ka samu wato wato lamba ta yabo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfihi wa thuluthihi wa da'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar sannan kuma ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa da'ifatun min alladhina ma'ak wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san cewa haƙiƙa kai kana tashi kana kiyamun laili ƙasa da kwatan dare ko ƙasa da rabin dare ko kuma ƙasa da kashi biyun ukun dare hakanan waɗansu jama'a daga cikin sahabban kaso ma suna hakanan sannan kuma ga wato ayoyi wanda suka wato yabi waɗanda suke kiyamun laili kanu qalilan min al-layli ma yahja'una idan ka kwanta kai barci a wani kaso na dare zaka shiga cikin wani in ka tashi kai ibada والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما من صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تو daga cikin siffar su shine wato za su kwana albayatu yusalluna billayl wato za su kwana suna qiyamul layli bayan Allah nagari sune alladhina yamshuna alal ardi haunan wanda suke tafiya a saman ƙasa haunan wato a nutse da nutsuwa da kamun kai wa idan haɓa bahumul jahiluna idan jahilai suka yi musu magana sai gaya musu abin da bai dace ba ƙalu salama sai su ce salamun salamun an gane ko wa idan sami ullarwa a arzu anhu wa ƙalu lana a amaluna wa lakum a amalukum salamun alaikum la nabtagil jahilin تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi fa inna li jasadika alaika haɗin, Malam Abdullahi haƙiƙa jikinka yana da kwai haƙi a kanka, naka ba shi haƙƙinsa a lokacin da ya buƙaci wannan haƙƙin nasa yana buƙatar ka ba shi abinci sannan kuma wa inna li ainaika alayka haqqan amma wa inna li ainika yana wa inna li ainaika alayka haqqan haƙiƙa idanuwanka suna da haƙƙi a kanka na a lokacin da suke buƙatar su rumtsa to ka kwanta su rumtsa din wa inna li zaujika alayka haqqan sannan kuma iyalinka matarka tana da kwai haƙƙi na wajibi a kanka na lokacin da take buƙatar ka ka biya mata buƙata to ka biya mata buƙatar ta sannan kuma ka samo mata abinci ka kawo mata gida sannan kuma ka tufayatar da ita a lokacin da za ka yi tufa da sauransu sun wa afdir wa inna li zaurika alaika haqqan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace sannan kuma baƙonka wanda ya kawo maka ziyara ya yi tattaki tun daga wani gari ya zo shi gurinka ko tun daga wata unguwa ya zo shi gurinka to yana da haƙƙi a kanka na ka kula da shi ka shirya mai da liyafa ta abincin baƙi ka ɗako ka kawo mishi kuci wa inna bi hasabika an tasuma fi kulli shaharin thalathata ayyamin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa ya ishe ka a kowane wata ka dinga yin azumin kwana uku ya ishe ka kalka kwashi abin da ya fi ƙarfinka ka dinga yin azumi na kwana uku a kowane wata fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsalha fa inna laka fa inna ashra amsalha laka haqiqa kana da kai goma kwata muka cire kyakkyawa da ka aikata bi kulli hasanatin ga kowace kyakkyawa ɗaya da ka aikata fa inna zalika siyamu dahar to haƙiƙa yin azumi na kwana uku a kowane wata wato azumcewa zamani ne ga baki ɗaya fashaddartu fashuddida alayya malam abdullahi yace sai na matsa lamba ni ma sai aka matse min lamba da wato fashaddartu ala nafsi fashaddada Allahu alayya wato sai na takura wa kaina nake cewa ya nafi ƙarfin in yi kaza nafi ƙarfin in yi kaza daga ƙarshe kuma sai aka tsananta min sai aka matse min lamba qultu ya rasulallahi inni ajidu quwwatan nace ya ma'aikin Allah abin nan wanda aka ce maka ina yi wa inni ajidu quwwatan zan iya yin shi ba wai karambani bane yasa ni zan yi a'a zan iya yi qala sum siyamu nabiyillahi daud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda dai malam abdullahi ka ce za ka iya yi to yanzu abin da nake so da kai shine ka tafi ka yi irin azumi na annabin allah annabi dawud alaihi salatu wassalam wato ka yi yau ka aje azumi gobe ka yi gobe ka aje azumi jibi wala ta zid alaihi amma kadda ka kuskura ka ƙara akan irin azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalam qultu ma kana siyamu dawud Malam Abdullahi ya ce, Ya Rasulallahi, yaya ne siffar azumin annabi Dawud alaihi salatu wasalamu yake, Wala nisfud dahar. Manzan Allah ce da shi rabin zamani ne, e, a wata kwana sha biyar za ka yi kana azumi ka yi kwana sha biyar kana shan shan ruwa. Fakana Abdullahi ya ƙulu ba da makabir, Abdullahi ɗan Umar ya kasa ɗan Amur ya kasance yana cewa, bayan ya manyanta ya shekaru da yawa yana cewa ya laita ni ƙabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma dai a ce na amshi wannan rangwame na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya min shi tun a farkon tai ya ce in dinga azumtar kwanaki guda uku ina ma dai a ce na amshi wannan tayin da ya min na samu wannan gara ɓasa ɗin a kowane wata azumi na kwana uku ba zai tayar min da hankali ba amma yau jibi ga tariya da sauransu abin zai zamanto wahala a gare ni na'am وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصوم صوم النبي الله داود صوم نبي الله نعم صوم نبي الله داود فإنه كان أع- نعم أعبد الناس واقرأوا القرآن في- وقرأ القرآن إن شاء الله واقرأوا القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيع أقبل من ذلك قال فاقرأه في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك yawwala وقال لي النبي نعم تباشر وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك أمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم yawwa a cikin wata ruwaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abdullahi dan amur ya ce alam ukhbar annaka tasumu dahara shin ba a bani labarin cewa hakika kana azumcewa zamaninka ba kana azumi a kowace rana wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin sannan kuma kana yin saukal alqur'ani a kowane dare kana qiyamul layli da saukal alqur'ani a kowane dare kana sabjiha alqur'ani fa qultu bala ya rasulullah wa lam urid bi dhalika illa alkhair yace nace kwarai ko ya ma'aikin Allah ba komai nake nufi ba da wannan ibadar da nake face dai alkhairi abinda nake kauna shine in samu aljanna sannan kuma a tserar da ni daga wuta wannan shine babban makasudin da yasa nake yin wannan ibadar tawa qala fasum sawma nabiyillahi daud ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace da shi to malam abdullahi kayi azumi irin azumin annabin Allah annabi daud alaihi salatu wassalam fa innahu kana a'badan nas wato haƙiƙa annabi dawud alaihi salatu wassalamu wato ya kasance shi ne mafi bauta mafi ibada daga cikin mutane to wannan ruwayal ta cewa fa innahu kana a'badan nas wanda mimman da bihi muslim ce wato muslim ne kadai ya kadai ta da rawaito ta an gane ko ta muslim ce wannan wa ƙara'il ƙur'ana fi kulli sharin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka dinga saukewa alƙur'ani a kowane wata a kowane wata idan ka tashi ka dinga saukal alƙur'ani guda ɗaya ka dinga karanta izu biyu a kullum zai zamanto a wata ka sauke alƙur'ani kultu ya nabiyallahi inni utiku afdala min zalik nace ya ma'aikin Allah hakika ni ina da iko zan iya yin sama da hakanan din zan dinga yin sabkal alkur'ani ɗaiɗai a kowace rana a wata zan yi sabka talatin ko talatin ba ɗaya ƙala faƙara'ahu fi kulli ishirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce malam abdullahi yadda na je so da kai shine a kowane kwana ashirin ka sabke alkur'ani ka tafi ka dinga yin takara ta izu uku uku ka dinga kiyamun laila da izu uku uku ya isa ka dinga sauka a kowane kwana ashirin ƙultu ya nabi Allahi inni uɗiƙu afdala min zalik malam abdullahi ya ce na ce ya jakadan Allah ya annabin Allah inni uɗiƙu afdala min zalik haƙiƙa ni ina da ikon da zan iya yin sama da hakan ɗin sai a kwana ashirin a ce in yi sauka ɗaya a shekara duka sauka nawa ce zan yi qala faqra'ahu fi kulli ashirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce to tafi ka dinga qiyamul layli da izu shida shida ka dinga saukal alqur'ani a kowane kwana goma qultu ya nabiyallahi inni udiqu afdala min dhalik malam abdullahi yace nace ya ma'aikin Allah sai a kwana goma zan yi sabka guda daya ai dan an huce ni ya ce in ne wa ɗiƙo afdala min zalika zan iya yin sama da haka nan ƙala faƙra'ahu fi kulli saba'in wala ta zid ala zalik mazala ce to tashi ka tafi ka dinga ƙiyamun laili a kowane sati ka sauke alƙur'ani amma kal ka ƙara ƙyale mana daga wannan gamu eh mazala ce wala ta zid ala zalik kadda ka ƙara ka je ka dinga yin subu'u subu'u irin da dattijawa za a ga suna yi dinnan to wannan ita ce sunnar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora Abdullahi ibn Amr ibn al-As akai a kowane sati a dinga yin sauka kada ka kwashi abin da yafi karfinka dan kana kwasar izu 30 30 ko izu 60 60 ko izu 50 50 ko izu 40 40 a kowane kwana uku sauka biyu to zaka jawa kanka daga karshe kai kuma ka ce da kusan shekara goma ne ina izo talatin talatin kullum amma yanzu kawai abubuwa da suka girmo na mai doshi ishirin ishirin to ana na ana na rika ce abubuwa da suka girmo na mai doshi goma goma to alaka ce ka mai doshi subu subu to kaga baka yi riko da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa kana ahabbu dini ilaihi ma dawama alaihi sahibu yace fashaddartu fashuddida alayya yace sai na matse lamba na tsananta wa kaina sai aka tsananta min nima wato sai na ce ya rasulullahi ai wannan abin ya mun kaɗan a ce sai a sati zan sauke alkur'ani subu'u subu'u wannan kayan yara waƙala ko? na'am waƙala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama innaka la tadri la'allaka yaqulu bika umrun sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ni malam abdullahi innaka la tadri haƙiƙa kai ho baka yi sani ba la'allaka ya ɗulu bika umurun watakila rayuwarka ta tsawaita watakila Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita maka rayuwarka ka manyanta to idan ka manyanta ko kuma ka sani wannan ibadar da ka ɗora wa kanka ka kalabta wa kanka ba za ka iya tafiya da ita ba ta fi ƙarfinka ƙala abdullahi ɗan amur ya ce fasirtu ilal ladhi qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wato sai na koma halina sai ya koma zuwa ga yadda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya gaya min din wato Allah ta'ala ya tsawaita rayuwata kuma ya zamanto abin da na kwasa din na ga yafi karfi na falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da na manyanta shekaru suka taru ya ce na so ina ma dai a ce na amshi rangwamen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya mun ta yin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun a farkon lamari na azumi uku uku a kowane wata da kuma izu biyu a kowane dare ina ma dai a ce na amshe shi saboda izu biyu a kowane dare wannan idan mutum ya sa kanshi yana da niyya to ko a cikin wani irin yanayi ne in sabga kai ka gaji za ka iya yin wannan izu biyu in mai kai ka gaji za ka iya yin wannan izu biya amma ka kwashi izu talatin to yana ga yar gajiya yar kaɗa in ta girmo maka in ka kwanta in ka tashi cikin dare ka ƙara ɗora rabi bari ƙara minti talatin ka ƙara ɗora rabi bari ƙara minti talatin hal asuba ta yi baka yi komai ba kuma daga ƙarshe kuma ka tashi cikin tutar babu na'am a fi riwayati wa inna li waladika alayka haqqan wa fi riwayati la sama man sama al-abad ثلاثا وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقاه شيكنا وفي رواية أتكم وترواية الإمام مسلم manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa inna liwala dika alaika haɗin wato haƙiƙa ‘ya'yanka suna da kwai haƙi na wajibi a kanka haƙi na ka tarbiyyantar da su ka koyar da su addini na musulunci ka kula da shigarsu da fitarsu ka kula da cinsu da shansu to wannan haƙi ne na wajibi a kanka duk yaronka wanda ya zamanto ya kai shekarun da ya kamata a ce an sanar da shi addini na musulunci to wajibi ne a kanka ka kula da sanar da shi wannan addinin na musulunci an gane ko sannan kuma duk yaronka wajibi ne a kanka ka kula da tarbiyyar shi da kuma shigar shi da fitar shi kafin balaga ta zo mishi saboda ya balaga ya fahimci addini na musulunci ya fahimci yadda ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin. To wannan yana da haƙi, ɗanka yana da haƙi a kanka. Fi riwayatin a cikin wata ruwaya ta Bukhari da Muslim, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, La sama man sama al'abad, mazala ce dukkan wanda ya azumi na kullum-kullum, la sama, to bai azumi ba. Ma'ana ma sama man sama al'abad. dukkan wanda ya azumi kullum kullum yau da gobe da jibi da gata da gatariya da gatariya wacce da sauransu to bai azumi ba saboda wannan ba koyarwa bace ta addini na musulunci ba koyarwa bace ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine suka ce ladin nan lace wanda take nafiya an gane ko nafiya lijins shi yasa ya zamanto ism dinta ya zamanto mansubi ne la sama man sama al-abad akwai bambanci tsakankanin la sama man sama al'abari la rajula fiddari da la rajulun fiddari an gane ko akwai bambanci tsakankaninsu salatsan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai da ya faɗa haka sau uku la sama man sama al'abad wato dukkan wanda ya azumi kullum kullum bai ajiye azumi ba a kowace rana to nan ba za a rubuta mai ladan azumi ba wato ya yi ta azumi ya sha ta ishirwa ne kawai ya yi ta ishirwa ce in ƙato ne ya rage wa kan shi wato ya samu abin da zai ɗan samu wato sufar ya yi sufar aka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wato Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba shi lada ba saboda ba koyarwar manzala sallama ba ne dukkan ibadar da ya zamanto ba ma'aiki alaihi salatu wassalam ba ne ya koyar da ita to idan ka kwasa wa kanka ita to Allah ta'ala ba zai baka lada ba saboda yana daga cikin sharaɗi na amsar aiki shine bawa ya zamanto ya yi shi wato a bisa koyarwa ta addini na musulunci an gane ko man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad an gane ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wato dukkan abin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ya umarni da aikata shi ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ne ya umarni da aikata shi kai ne kawai kake ganin kyawun shi ka aikata shi kuma da neman lada da niyyar neman lada a wajen Allah Allah ba zai baka komai ba saboda sharaɗi na amsar aiki shine ya zamanto an samu mai al-ikhlasu wal mutaba'a al-ikhlasu wal mutaba'a wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi soyuwar azumi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalam wannan ita ma ruwaya ce cikin bukhari da muslim wa habbu salati ila Allah ta'ala salatu dawud mafi soyuwar sallah a wajen Allah maɗaukakin sarki ita ce sallah ta annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wato annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kasance yanamu nisfal lail yana kwantawa ya huta a rabu idan dare yayi bayan an gama komai to idan ya kwanta sai ya kasa daren gida biyu a rabi na farko duka barci yake huta wa ya ƙumu tsulusahu sai ya tashi kuma kashin ɗaya da ya saura da ya raba gida biyu sauran rabi ɗago to rabin ɗayan sai ya kasa shi gida uku sai ya kiyamun lele a kashi biyu cikin wannan kashi uku wa ya namu sulusahu kuma sai ya kwanta ya barci a kashin ɗaya na ƙarshe shine kashi ɗayan shiddan dare wa kana ya sumu yauman wa ya firru yauman annabi Dawud alaihi salatu wassalamu ya kasance yana azumi na yini guda wai firru yawman ya wai fitiru yawman ya ajiye azumi na yini guda yana azumi yau ya ajiye gobe ya azumi yau ya ajiye gobe wala ya firru idza laqa wato annabi Dawud alaihi salatu wassalamu baya gudu a filin daga idan ya haɗu da abokanan adawa jarumi ne wato ba matsoraci ba ne ba irin masu cika baki ba ne ibadar ake ta azumi sannan kuma alo idan aka je filin daga ba a gudu to wannan yake nuni akan cewa ashe ya kamata kowa ya zamanto kaso yanki-yanki na kowace ibada yana ɗan taɓawa a ciki kale ya zamanto a wani yankin kana da kwai 99 cikin ɗari. a wani yankin kana da zero a wani yankin kana da biyar a wani yankin kana da ashirin a wani yankin kana da sha biyar a ya zamanto kowanne dai idan aka dan bincike ka to ka dan san wani abu a bangaren ibada din in bangaren azumi ne lalle kana dan tattabawa daidai gulgudu bangaren qiyamul lailin kana tattabawa daidai gulgudu bangaren silatul arham din kana dan yi daidai gulgudu bangaren karatun na alqur'ani kana yi bangaren kaza din kana yi bangaren kaza din kana yi kale ya zamanto wata ibadar ta sa ka hammashe waɗansu daga cikin ibadodi an gane ko? na'am
wa fi riwayatin qala an kahani abin mara'atan za ta hasabi wa kana ya ta'ahadu kannatahu ay imra'ata waladihi ay imra'ata na'am ay imra'ata waladihi yas'aluha an ba'liha فتقول له نعم الرجل من رجل لم يضع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من نعم يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصاه وصام مثلهن كراهية كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما نعم وفي رواية له وفي رواية a cikin wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari a cikin wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ko kuma yana ga ta Bukhari ce wannan hiya fi tafsir na'am a cikin wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari qala Abdullahi dan Amr ibn al-As yace an kahani abi abim ra'atan zata hasabin yace mahaifina ya aura mun wata mata wanda take ma'abuciyar danganta kyakkyawa wanda tana da kwai wato kima sosai wato wata mata ce daga cikin ƙuraishawa mahaifina ya aura mun wa kana ya ta'ahadu kannatahu amr ibn al-as Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance yana ta ziyarar sirkashi lokaci zuwa lokaci wato lokaci zuwa lokaci mahaifina amuru ya kasance yana zauwa gidana ya tambayi iyalina yaya lamarin da muke ciki a yi mura'ata waladihi abinda ake nufi da kannatahu a nan shine ya ce ai matar ɗansa yana ziyartar sirkashi lokaci zuwa lokaci idan ya zo shi fa yas'aluha an ba'aliha sai amr ibn al-as ya tambaye ta game da lamarin mijinta yaya wanan ya dan nawa da damar shi ko ya mijin naki ya kuna zaune lafiya da shi ba wata matsalar komai irin da yadda dattijawa suke na da wanda a kullum su fatan su shine matsala kansa ya taje ta karshe da gunsa sani tun daga farko farko in wani abu ya dan faru to tun daga wuri tun da wuri ayi maganin abun fataqulu lahu sai ita wannan iyalin nawa abdullahi ya ce sai ita wannan matar ta wata ce ni'imar rajulu kai madalla da wannan mutum abdullahi madalla da wannan yaran naka min rajulin lam yadda ala na firash mutumin da tun da yake bai taba taka mana shimfiɗa ba tun da yake bai taba haɗa shimfiɗa da mu ba wato wannan matar ta abdullahi tana da kai kunya sai ta kawo ɗansu kalimat wanda za ta yi wato alkunya da su wanda shi mahaifin zai gane cewa lalle dan nashi wannan zahidi ne ta ce madalla da wannan yaro naka abdullahi mutumin da tun da yake bai taba taka mana shimfiɗa ba walam yufattish lana kanafan tun da yake bai taba buɗe mana wato labule ba bai taba kusantar mu ba tun da yake bai taba kusanta ta ba munzu atainahu tun da aka kani gidan shi tun da muka zo mu to bai taɓa kusanta ta ba allo shi kenan ya shiri kwana biyu uku in ya dawo wajenta ya ce ya labarin mijinki allo sai ta gaya mishi wannan maganar shi tunanin shi malam amuru abdullahi zai canza bayan an kwan biyu to kullum sai ga kawai biya a kan hanyar ake kullum kawai kullum kullum in ya zo shi kawai jajen da ita iyalin shi take mishi kenan ta take ai danka kaza kaza kaza danka kaza kaza kaza kullum jajan da take mishi kenan ba a canza ba ce falamma qala zalika alaihi yayin da hakan din ya tsawaita ga mahaifina yaga cewa dai bin daidaitu ba bin canza ba akan yanayin da nake na da akan shi nake a yanzu ma da kara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunanin shi kadai zai iya magance matsalar shikenan a kon biyu yaga dai abu kullum ƙara tafiya yake ya ce to wannan matsalar ta fi ƙarfi na sai ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da yaron kawo yake yi wa tun da aka kai wannan yarinyar gidan shi bai taba kwanciya a kan shimhudarta ba bai taba kusantar ta ba yanzu haka zai yi shi kenan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ji wannan maganar faƙalar ƙanibihi ya ce ka ce da shi ina son haɗu da shi ka ce ina neman shi ina kiran shi da gaugawa kuma abdullahi ya ce tuhu ba da zalika shi kenan mahaifina sai ya ce mun manzan allah yana nema na sai na tarar da shi na haɗu da shi bayan waɗannan kin bayan wannan hirar da suka yi da mahaifina faƙala kai fatasumu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce muni abdullahi ya kake yin azumi azumi na nafila kakane yadda kake yin azuminka na nafila multu kulla yau ne na ce ya rasu ya hatta yau ma da na zo gurinka azumi nake kowace rana azumi nake ƙala wa kaifa takhtim na ce ya abdullahi mazala ya ce to wa kaifa takhtim kaka kake saukewa alƙur'ani kaka kake sabkewa alkur'ani qultu kulla lailatin nace ya rasulullahi ai kowane dare sai na sabke alkur'ani kowane dare qiyamul layl wanda nake da alkur'ani nake dukan shi wa zakara nahwa ma sabaqa sai ya ambaci kwatamkacin abin da ya gabata shine yace ya rasulullahi wannan abin da nake yi ba komai nake nufi da shi face dai alkhairi manzan Allah ya ce da shi ka dinga yin azumi irin na annabi Dawud alaihi salatu wassalam sannan kuma ka dinga sabkewa alkur'ani a kowane wata ka dinga izu bibi a kullum ya ce hadde daga ƙarshe wato ya kawo min lamba ta ƙarshe ita ce subu'u subu'u akwai ruwaya da ta ce wa qara'u fi kulli salati layali ka dinga yin izo ashirin ashirin ka dinga yin sabka a kowane kwana uku to amma yace wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-subu alladhi yaqra'uhu wannan kuma maganar mujahid ibnu jabar ce yace abdullahi dan amru ya kasance yaqra'u ala ba'd ahlihi as-subu alladhi yaqra'uhu yana karanta subu'u din wanda zai yi qiyamul layli da shi da dare to yana karanta shi a wajen shashe daga cikin iyalinsa ya ariduhu minan nahari yana karanta shi ya yi takarar shi da rana li ya kuna a haffa alaihi bin laili saboda ya zamanto ya yi sauƙi a gare shi wajen yin ƙiyamun lailin da shi da dare saboda gurin da za ka yi ƙiyamun lailin shi da dare to idan ka yi takarar shi zai zamanto ya fi sauƙi a gare ka sama da a ce in ka zo kawai hawan ƙawara za ka mishi wa idza arada an yataqawwa afdara ayyaman idan abdullahi yana nufin ya samu ƙarfin jikinsa ya kama ƙarfi a fara ayyaman yana ajewa azumi a waɗansu kwanuka shi kenan sai ya ɗauki sati guda kawai yana cin abinci wa ahasa sai ya lissafe su ya lissafe wannan adadin azumin da ya sha adadin kwanakin da ya sha na azumi wa sama mitsilahunna sai ya azumci kwatamkacinsu karahiyata an ya turuka shay'an faratan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama alaihi saboda kyamar saboda kin wato ya bar abin da ya rabu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kai shi na cewa irin azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalamu kane su mu yauman wa yufdir yauman to wannan yadda suka yi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a ƙarshen rayuwar shi sai abin ya fi ƙarfin shi irin na annabi dawo da ma ya kagara idan ya zamanto yana so ya samu ƙarfin jiki shine sai ya ajiye azumi waɗansu kwanaki ya yi kwana goma ba tare da ya azumi ba kuma idan ya tashi sai ya azumi goma a jere shi kenan ya shafe wannan kwana goman da ya sha azumi biyar a cikinsu kenan kullu hadhihi riwayat sahiha ya ce dukkan waɗannan ruwayoyin da muka kwaso muka kawo maka cikin nan dukkaninsu ingatattu ne ba wanda bata inganta ba mu'azzamu hafi sahihain yawancin waɗannan ruwaya cikin suna cikin bukhari da muslim yawancinsu a cikin bukhari da muslim suke wa qalilun min hafi ahadihima kaɗan ne daga cikin waɗannan ruwayoyi ɗin waɗanda suke cikin sahihul bukhari kaɗai ko suke cikin sahihul muslim kaɗai kamar wannan wato wafi ruwayatin innan ta ƙarshe an kaha ne a bimra'atin za ta hasabin wannan ruwaya ce ta bukhari kaɗai irin alam ukhbar annaka tasumu dahara wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin wannan shi kuma riwaya ce ta muslim shi kaɗai sannan kuma wa fi riwayatin wa inna li waladika alayka haqqan wannan ita ma riwaya ce ta muslim kadai la sama man sama al'abada sun yi ittifaqi akan shi ahabbu siyami sun yi ittifaqi to dai kawai kowace daga ciki yawancin su bukhari da muslim suka kawo su wanda ɗaya daga cikin su ya kaɗe ta ƴan kaɗan ne daga cikin su barakallahu fikum wa yassara umurakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik